أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء تقص بوجه رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا له اليهود أربعين لبقي أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci muna godiya gare shi da ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe Gombe State University inda muke haɗuwa domin karatu a irin waɗannan yammaci na waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata Ramadan muna karatu a cikin suratul hajji mun tsaya karatu da ya gabata aya ta ayata talatin da shida za mu tashi ayata talatin da bakwai ayata arba'in da shida mun tsaya ayata arba'in da shida za mu tashi ayata arba'in da bakwai insha Allah ta'ala a cikin suratul hajji muna fata Allah ya samu dace an turo tambaya wannan mai tambayar ya yi sallama sannan ya yi addu'a ta fatan alkhairi a muna fata Allah ya karɓa sannan ya ce mutum zai iya fara azumi shita shawar daga washe gari bayan sallah da kwana ɗaya kenan ya halatta mutum zai iya farawa ranar sallar idi ranar da aka haramta azumi amma idan an yi sallar idi na sallar azumi ya halatta za a iya yin azumi a waɗannan kwanakin bayan ko da kwanan sallah da bayan sallah da kwana ɗaya har yayi sama insha Allah in ya fara azumi shi shawwal a wannan rana babu laifi wallahi ta'ala haka zamu ci gaba da karatu aya ta 47 cikin suratul hajji muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azab suna maka gaggawa cewa ka kawo azaba kafirai mushrikai kafiran makka da suka kai makurawan adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa inda da ne ya kawo azaba wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin ali duwa irin saurin kai irin na suka ce ya Allah in har wannan abun gaskiya ne daga gurinka da sai suka ce fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana wurin duwatsi daga sama na bala'i abin kina bi azabin alim ko ko ka zo da azaba mai radadi maimakon su ce in kana hada ba hakan da indika in dai da gaske gaskiya ne da ruka da Allah ba mu iko iko da shi a sai suka ce to ayi wuce ruwan ruwan wani na bala'i suka suka rinka matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har da gaske ne to ka kawo azaba shine Allah ya ce wa yasta'jiluna bil azab suna maka gaggawa cewa ka kawo musu azaba walan yukhlifa Allahu wa'ada Allah zai kare alƙawarinsa tun ba a halicci duniya ba Allah ya tsara iya kwanaki na duniya za ta da iya mulkinsa da ikonsa da ganin damansa da yaddarsa ya ce zai yi duniya duniyar nan za ta yi shekara kaza kuma kafin ya halicci duniya sai da ya halicci abin da zai faru a cikin duniya aka shekarar dubu hamsin abubuwan da za su faru a duniya suna nan a ajiye tukuna aka halarci duniya ma'ana za a yi gombe za a yi bauchi za a yi maiduguri su wane da wane su ne yan gombe su wane su ne masu sarautar gombe su wane su ne masu mulkin gombe su wane yan kasuwa su wane almajirai su wane ɗalibai za a yi jami'a za a yi wani sai da Allah ya halicce shi ya halitta su gaba ɗaya wani zai zama ƙarin wani wani gidansu a bantami za a yi wani gidansu a jeka da fari wani a kumbiya kumbiya su wani ɗan hero gane ne su wani kowa duk waɗannan wani zai je guri kaza ran kaza wani zai je masallaci wani kuma zai kwantar da shi a asibiti wani duk ranar da abin zai faru wani sai da Allah ya tsara su sai da aka yi shekara dubu hamsin bai halicci duniya ba an halicci waɗannan abubuwan Allah ya tsara su haka za su faru kowa har numfashin da za mu ja inuwar da za mu sha abincin da za mu ci abin da za mu gani inuwar da za mu zauna a ƙarƙashinta maganganun da za mu yi duk gaba ɗaya Allah sai da ya tsara su wani kalmomi kaza zai a duniya duk gaba ɗaya sai da ya tsara waɗannan abubuwan kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin sannan tukuna ya halicci duniya da sanar wasu suka zo suna suna suna masa gaggawa wai a rufe a yi kife duniya a yi tashin alkiyamun mana inda gaske ne a yi tashin alkiyamun mana yi wannan maganganu ba sa damun Allah Allah mai mulki ne mulkin gaskiya yawa ɗan adawa ba sa damun sa ba su da opposition yau zai ce dole sai wani ya yi kamfin ya dawo wurin sa Allah ba ruwan sa ba ruwan Allah da wannan shi mulkin sa na gaske ne yau in ka dawo wurin sa kai ne da riba in ka bar shi ya rage naka wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur Allah subhanahu wa ta'ala mulki ne na gaskiya ba karfa karfa ba rashin adalci komai shi Allah kansa al'ajibi ne haka idan wasu suna barazanar cewa a kawo musu azaba mana a wani yi kun Allah ku wani Allah bai bai saba alƙawarin sa da yace duniya shekara kaza za ta duk kafircin kafirai ba zai sa ya canja ya ce kai wannan kafircin su yayi yawa bari ma a gama da su ba ina baya tsoron su Allah yanzu yan adawa suka kai adawa suka yi kaza suka yi kaza yanzu suna kan mulki dan su kai wannan a kama su a tsare su kafin zaɓe a kama su a tsare su sai bayan zaɓe a saboda bani adam ne amma Allah subhanahu wataala ba ruwan sa duk duk irme ya yayi ba abin da zai canza daga mulkin Allah za ka wannan yukuri fa Allah wa Allah bai saba alƙawarin sa yayi alƙawari tun ba a yi ka ba tun ba a yi duniyar da kake cikin ta ba kuma an yi karni da yawa wasu ma shekarun da suke a duniya yau in aka ce a baka ba za ka yi akwai wanda shi a mulki ma shekara ɗari hudu ya yi a mulki kaga ta zarce sau nawa kenan a tsarin mulkin najeriya da zarce nawa ne shekara ɗari hudu yana kan mulki saboda haka da ya ji abun ya dame ɗari ce shi ne ɗari hudu da zarce sau ɗari amma da ya ji cewa mulkinsa ya kai yin da ya kai ya yi wa Allah tsagawa sai Allah ya nuna masa shi ba kowa bane sauro aka sa masa sauro da ya zo kai sai shiga cikin hancinsa shi kenan sauron bai fito ba bai mutu ba bai wuce ciki ba ya rinka zagayawa a cikin hancinsa ya gama sai ya zo ya rinka buga kansa da dutse yana buga kansa da dutse saboda wannan sauron amma sauron ya ji fitowa Doka shi ba mulkin yake ba ta mulki yake ba yanzu ta maganar sauro kawai da yake cikin hancinsa. Sauron kuma sai da Allah ya bar shi shekara ɗari shi kuma. a cikin mulkin saboda haka in kaga an kyale kawai Allah ya kyale mutane haka walan yuslifu Allahu wa'ada Allah bai san ba da kaurin su wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana daya a gurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu da muke girgawa ne in Allah ya ce ana ba su rana daya to kirgen mu shekara dubu kenan ashe kenan kirgen Allah sai Allah haka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu saboda haka Allah subhanahu wataala yana nan cikin mulki duk abin da ake yin nan bai taba taba mulkin Allah ba Allah subhanahu wataala ya ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ce ya ku bayina da farkonku da ƙarshenku tun da aka fara duniya har ƙarshen duniya aljanunku da mutanenku duk ku haɗu ku zamanto a bisa mummunan zuciya kar ku yi kar ku bauta wa Allah ko na minti ɗaya duk ku zama haka Allah ce ma la qasa zalika min mulki shi a wannan ba zai rage mun komai a cikin mulki nan ya sake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أسفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ya kuwa yi na da farkonku da ƙarshenku aljaninku da mutanenku gaba ɗaya ku haɗu ku zama masu biyayya ga Allah kowa mutumin kirki ne duk duniya tun farko har ƙarshe Allah ce ma za da zalika fi mulki shi a wannan bai ƙara komai a cikin mulki ya saki cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر yace ya ku bayina da farkon ku da ƙarshen ku aljanun ku da mutanen ku ku taru gaba ɗaya a guri ɗaya tun daga farkon duniya har wanda za a yi na ƙarshe duk ku taru kuma da aljanu da mutane kowa ya tambaye ni abin da yake so wannan ya ce gona wannan ya ce shago wannan ya ce kasuwa wannan ya ce gidaje wannan ya ce jari kowa ya faɗa abin da yake so ya yi ta faɗa na ba wa kowa abin da yake so har sai ya ce ya ce ni ya ce wallahi ba zai rage komai na taskar dukiya ta ban ji Allah sai dai in in kogi ya kawo a sa zare a ɗaga zaren ka kalli kogin akwai abin da ya rabu to sai in kun ga abin da ya rabu daga kogi in an sa tsare to shine wani abu zai rabu daga mulki na in kun tambaya wanda kuke so na ba kai ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsuhu don haka Allah ya gaba ku na'am
وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير الله سبحانه وتعالى وكأين من قرية أي ديوة ما سوت إلى وكأين من قرية أي ديوة daga cikin alƙarinu daban-daban allaifi laha wanda na rinka jinkirta musu sun yi duk abu da za su yi na tsiya amma na jinkirta musu man halakar da su wa hiya zalima alhali suna azzalimai sun bi su bi Allah sun fada cikin shirka da miyagun ayyuka amma na kyale su thumma akhadtuha amma daga ƙarshe sai na kama su wa ilayya al-masir kuma zuwa gare ni makomar su ta zama haka kuma kowa in kun zaɓi abin da ya saba wa Allah za ku zama zuwa gare ni annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yubni lil zalim inna allaha la yubni lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih Allah yakan yi talala ga azzalimi mutum ya tayin abin da ya ga dama yana tayin abubuwa ba masu kyau ba amma lokacin da Allah ya kama shi lam yuflih bai ita ya kuce haka Allah subhanahu wataala yana jinkirta wa mutane ne kawai وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka kamun ubangijin kai kenan da zai kama albariya tana zalunci kanta tana shirka tana yawan ayyuka ya da kuma tsaka
يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك أصحاب الجحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce kun ya ayyuhan nasu kace ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nadhirun mubin ku sani ni zuwa gare ku nadhirun mai gargadi ne ina muku gargadi in kuka saba wa Allah za a je wurin da babu dadi ina muku gargadi aiki na kenan don haka aikin manzo ce inna ma ana lakum nadhirun mubin mai bayyanannen gargadi ne فالذين آمنوا وأن سكي إيمان وعمل الصالحات سكي أي نوري لهم مغفرة ورزق كريم gare su akwai maghfira gafara an ce maghfira shine sanya kwaba yubi tsakanin mutum da azabar Allah daga nan aka ɗauko sunan falfali zifa waɗanda suke sa falfali a cikin mayaƙa ko mahaya dawaki za ga sarakuna idan suka fito da dawakai akwai waɗanda suke da kayan yaƙi a jikinsu da kwalkwali a saman suna tafiya yana ƙara wannan kwalkwali ana sa shi tun dacin saboda idan ana yaƙi in an kawo sara da takobi yadda ki kan mutum ba zai da ki kan mutum sai da ki karfe ya sake koma to an ambace shi gifar saboda ya rufe kai daga samun matsalar karfe da za a kawo sara shi ne lahum maghfiratu gare su akwai gafara shine rufi daga haduwa da azabar Allah Allah ya rufe su wa rizqun karim da kuma arziki mai daraja shine shiga aljanna Allah sa mu cikin wallazina sa'u fi ayatina wadanda suka kutsa cikin ayoyin mu'ajizina suna neman cewa wai za su biziyar da Allah subhanahu wata'ala ko kuma za su hana wani shiga addinin Allah ko riko da ayoyin Allah irin waɗannan da suka kange wasu daga shiga musulunci ko suka kange wasu daga aiki da ayoyin Allah suka kuma kutsa cikin ayyukan da suka ga dama to su kuma ula'ika ashabul jahim waɗannan su kuma su ne ashabul jahim ma'abuta jahim ma'ana jahim tasu ce domin su ne ashabu ma Allah ya kare don ka kowa ya aiki na ƙwarai don ya zama cikin mummuni Allah ya samu zama na'am wa ma أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينفق الله فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم المتقين na'am ka karanta wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna da ka zo tashi sai ka ce wala nabiyyin illa idza tamanna kai gwani ne ba za mu barka ba saboda haka ba za ka tashi wala nabiyyin kawai ba wanda ma ka tashi illa idza tamanna kawai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba ba mu aiko ba tun kafin kai ya manzo sallallahu alaihi wasallam min rasulin wani manzo wala nabiyyi ba mu aiko wani annabi ba illa idza tamanna a ce in yayi zance ya faɗa tamanni in yayi buri amma malamai suka ce in ya zanta ya faɗa da bakinsa abin da yake buri a zuciyarsa illa idza tamanna ma'ana idan ya zanta abin da yake buri a zuciyarsa alƙwar shaifanu fi umiyati sai shaidan ya jefa ga mushrikai ko kafirai abinda wannan manzo ko annabi ne ya zanta cikin bulace-bulacensa bayan saku Allah ma yi shaifanu sai Allah ya soke ya goge abinda shaidan yake jefawa tun mai yakin Allah ayatihi sannan Allah ya zartar ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah shine masani hakimin kuma gwani cikin tsare-tsarensa wannan aya wajen fassara ta da gane ta an kawo qissatul gharani wadda malamai suka tabbatar da rashin ingancin ta a mafi yawan hanyoyin dudatu ta zo mursal ta zo wannan ta zo inqiza da yawa a cikin hanyoyinta shine ma'ana aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a gindin Ka'aba yana karanta suratul najmi yace afara'aita afara'aytumul lat wal uzza afara'aytumul lat wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra sai shedan ya jefa cikin karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa وإنهن لهن غرانيق الأعلى وإن شفاعتهن لترجى kaga da wannan magana issa ce aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan da ya sujjada a ƙarshen suratul najm wasujudu lillahi wa'budu gurin sujjada ne da ya sujjada duk mushrikan makka da suke gurin hatta abulab sai da suka faɗi sujjare wannan hatta wani dole mugira yana da ƙiba sai ya ɗebi ƙasa ya yi sujjada a kan tafin hannunsa wannan magana cewa sun yi sujjada sai shaidan kuma ya yaɗa labari sun yi sujjada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama lata wal uzza don ya ce wa inna shafa'atuhunna la turja ceton lata da uzza da manata ana nan ana kaunan cetonsu a wannan yayi karo da alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce la ya'tihi al-baqid min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta alqur'ani har ya faɗi wancan lafuzan bai ankara ba kuma alqur'ani to ina maganar Allah la yatihi al-batil ina maganar Allah inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wannan shi zama to kissal garani ta shahara sosai wai lokacin da haka ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauko da wannan aya wa ma arsalna min qablika min rasuli wa musaukar ba tun kafin kai wani manzo ba mu aiko wani manzo ko wani annabi illa idza tamanna fa sai idan yayi buri don Allah sallallahu alaihi wasallam yana buri yana cewa ku yi sujjada fa ga Allah yana zattawa mutanen Makka mushrikai kuma yana buri da a ce mana duk su yi imani ko yana kwadayin su shiga aljanna wannan buri na da a ce mutane sun yi imani har yana faɗa da bakinsa to shi ne sai ya zama to da yana karatu sai shaitan ya raya masa wannan ya shigar da shi cikin wannan karatu su kuma sai suka ji daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama ababen bautansu ranka da yayi sujjada sai duk suka yi sujjada sai shaitan ko ya yaya ta wannan labari don ma ba social media a wancan lokacin a yanzu kasa ana yada labarai shi dan yada labarai sai a faɗi wani abu shi irin zai ya zama duniya ko ba alheri ba to haka nan Allah subhanahu wataala shine malamai suka ce a wannan kissa ta garani bata inganta ba amma bayani dai anan shine sau da yawa yana iya faruwa abinda manzo yake buri na al'ummar su shiga aljanna da alkhairai da yake fata wa al'ummarsa misali wannan buruci burucin nasa kowane annabi kuma tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suna burin cewa da mana mutanen nan su gane Allah su yi imani hakan sai kai su ma suna fada to sai shedan kuma sai rika raya wa mutane wannan abun da wato manzanni suke fada to sai ga wani sa'i su ma ai Allah subhanahu wataala yana faɗi rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin rubama ko da yawa yawaddu alladhina kafaru kafirai zaka ga suna buri law kanu muslimin da ma sun musulunta to me yasa suke wannan buri saboda wani sa'i suna yana rayawa a zuciyarsu abin da suke kai fa ba daidai bane da ma musulunta amma kuma ina kafirci ya riga ya mamaye zukatansu shedan ya hana su ya katange su sai zaman to basu musulunta ba to shine Allah subhanahu wataala ke faɗi anan amma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko wani manzo kafin kai ko annabi illa ila tamanna face in yana burinta har yana sha'awar mutanen su yi imani albas shaytanu fi ummiyati sai shaytan ya jefa cikin burace buracin sa amma duk burace buracin sa in dai shaytan ya jefa wani abu fa yansafullahu ma yuqi shaytanu Allah yakan kawar da abin da shaidan ya ya raya ko abin da shaidan ya jefa sun mai yakiru Allah ayati sannan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa haka idan maganar qissatul gharani da ta shahara ko yaya za a yi shaidan bai isa raya ko ya jefa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da ba ya cikin Qur'ani kuma ko da shaidan ya raya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da manata da uzza a lokacin da yake karanta suratul najm ko da shedan ya laya musu wannan abin da yake tabbasa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yarda da shirka haka wannan sun fayan takullahu ma yake shaytan kin ma yake Allahu ayatihi Allah yana kawar da abin da shedan yake rayawa Allah kuma ya tabbatar da abin da alqur'ani ya tabbatar shine abin da ake ciki amma qissatul garani da ta shahara ba ingantacciya bane Allah ta wallahu alimun hakim Allah shi masani hakim kuma bani cikin tsarin tsarin sa don ba wanda yake shiga da wani mutum na Qur'ani in ana saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani mala'iku ke ke kewaye da mala'ika Jibril da yake saukar da al-Qur'ani sannan ba abun da yake shiga sai an gama saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma yana karantawa baya faɗin wani umfaci al-Qur'ani نعم التي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في الأرض don ya zamanto abin da shaidan yake rayawa ko yake jefawa ya zamanto fitnatan lil ladina fi qulubihim marad ya zamanto jarrabawa da waɗanda zukatan su ke cike da cuta su ne munafikai wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatan su ka bushe akan kafirci su ne kafirai wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id Allah ce lallai azzalumai da fi shiqaqin ba'id suna cikin mata mai nisa don ka azzalumai kullum tunanin su sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai kauce daga abin da Allah ya masa wahayi rayawar kenan ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya kaucewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan shari'a akan daidai ba da zai kauce ko na tafan daya shine shugaban shari'a kuma shine shugaban masu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam وليعلم الذين اوتوا العلم kuma duk waɗanda aka ba su ilimi su san annahu cewa shi alquran ko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga ubangiji ko kuma san cewa alqurani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne daga ubangiji fa yu'minu bihi su imani da shi ko su tabbatu akan wa tukhbita lahu qulubu zukatansu su zamanto sun yi laushi sun yi kaskanci ta hanyar riko da alqur'ani wa inna Allah kuma lalle Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim tabbas Allah yana shiryar da wato me shiryar da mu'mine ne ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki mai kake kullum mu'mine suna ƙara samun shiriya daga gurin Allah Allah tabbatar da mu akan shiriya na'am ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yazalu alladhina kafaru fi mirjatin min kafirai ba za su taba gushewa ba suna masu kokonto game da alqur'ani ba ko suna masu kokonto game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tabbatar wa mutane haka kafirai su kullum suna kokonto game da alqur'ani shi yasa shedan yake iya jefa musu wani abu su dauka haka ne domin da ba kokonto su hatta ta ake hulu sa'ati har tashin alkiyama su mutu same su maghfitatan ba za ta ba tsammani tashin alkiyama za ta faru maghfita ba za ta ba tsammani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alamomin ta alamomin da in an gansu an san cewa eh tashin alkiyama ta kusa to don me mutane su shirya yanzu amma tashin alkiyama za ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani ku zai je yana ciniki da wani yayi ciniki ya mika kudi wancan kuma ya bada kaya wannan yana bada kaya wannan yana mika kudi kawai shikenan tashin alkiyama za ta faru uwa za ta dauko ɗanta za ta bashi mama tana kusato da shi za ta bashi mama tashin alkiyama za ta faru wani zai dauko abinci daga kwano ya dauko noma kafin ya kai bakinsa tashin alkiyama za ta faru da kawai shine amma alamomi sun bayyana ƙananan alamomi ga sunan suna bayyana ana ganin su eh in kun ga alaman kaza fa tashin alkiyama ta kusato sai a shirya in an ga kaza ma yana faruwa tashin alkiyama ta kusato sai a shirya ba wai sai mu jira sai mun ji mu a lahira ne tukuna za mu shirya ba a yanzu ne da muke ganin alaman tashin alkiyama ake so mu shirya yanzu sai ka ji kai yadda duniyar nan take duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faru na alamar cewa tashin alkiyama ta faru abin ya faru ya kamata mu fara shiryawa ya kamata mu yi imani ya kamata mu gyara imani mu tun yanzu ya kamata mu zama mutanen kirki sosai tun yanzu ya kamata mu yi aiki domin Allah tun yanzu ba sai tukunna tashin alkiyama ta faru nan kan ayi magana ta kai akwai alamomin tashin alkiyama manya manya al-kubra alamatu sa'a al-kubra su in suka fara faruwa yanzu kan ma ba a karɓar aikin kowa in dai dama ba mai mutumin kirki ba don haka tashin alkiyama alamominta suna faruwa mutane a kuma su shirya gashi nan muna gani kafin manyan su faru da ka la yazalu alladhina kafaru bi riyatihim kafirai ba za su gushe ba suna cikin kokonto game da tashin alkiyama hatta ta ce hun sa'atu mabta har sai tashin alkiyama ta zo su ba ba ta ba ta ba tsammani أو يأتيهم عذاب يوم العقيم قلت عذاب نراني إني لفتن إني وعذاب الدباء فأنا أنا وشبابي يبتدي أنا أتياني نعم
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقن ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الله الصادقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
Allah subhanahu wata'ala ya ce al-mulku yawma idhin lillahi ranar tashin alkiyama ranar da waɗanda za su shiga azaba rana ne na azaba da babu tsayama al-mulku a wannan rana al-mulku mulki yawma idhin a wannan rana lillahi ga Allah ne kadai a rayuwar duniya ko da Allah ya fi su mulki suna ɗan taɓawa amma duk da ɗan wannan taɓawan da suke yi in mutum ya rufe idonsa za ka ga cewa baya tsammanin ma zai sauka to ranar tashin alkiyama dukkan wani mai mulki shi ma ranar tsirara yake tashi talakan talaka ne in ya je da keci to fa lillahi alhamd fir'auna duk tsagawar da yayi ranar shi ma tsirara ne sauran dukkan masu mulki na duniya da waɗanda suke mulki tun da wanda suke shekara ɗaruruwa a mulki waɗanda suka yi mulki har cikin annabawa an samu masu mulki waɗanda suka yi mulki na bin Allah Allah ya ba su cikin irin annabi Sulaiman alaihi salam shi rundunar sama a dawar ba ƴan yaudara ba ne da gaske suke biyayya gare shi ba wanda za su bi ka yau da safe da yamma kuma in wani ya ba su ciniki ya bi naka su bi shi ba a asalin haƙiƙanin masu yin sa domin Allah su ma duk gaba ɗaya ranar tashin alkiyama kowa ya karyar almulku yau ma izin lillahi mulki a wannan izin lillahi ga Allah ne kaɗai ya kuma bai rahu Allah shi ne zai hukunci tsakanin mutane ranar Allah zai tambaya ne wani mutum da yau malamai suna cewa Allah zai wani tambaya sau uku limanin mulku da yau kowa yana shi limanin mulku da yau kowa yana shi liman mulkin yau kowa yana shi malamai suka ce tashin malamai suka ce al'arshin sa ne da kansa zai ce billahi wahidin wasu malamai suka ce Allah ne da kansa zai amsa zai ce billahi wahidin amma mutane a ranar ina kowa baya iya magana shuru ala tasma'u illa hamsa sai tafiyar mutane ba wanda zai iya magana to Allah subhanahu wa ta'ala ya al-mulku yawma idin lillahi yahkum bainahum mulki ranar tashin alkiyama ga Allah ne kadai yahkum bainahum shine zai hukunci tsakanin mutane sai ce fallabina amanu wa amilu salihat amma tabbas waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai fi jannatin na'im su kan suna cikin aljanna ta ni'ima Allah ta mutunta su kaga a ranar bai ce wani suka zo da dukiya wani suka zo da mulki wani suka yi mulki yayi yawa fallazina amanu shi kuma imani duk talaucin ka bai hana ka kai imani duk rashin mulkin ka bai hana ka kai imani duk rashin jarin ka bai hana ka kai imani an yi annabawa wanda ba su da jari an yi annabawa wanda ba su da mulki an yi annabawa wanda ba su da kai yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sha matarsa ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta cewa muna zama mu ga jinjirin wata uku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma na aqulu fi baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa al-aswadai ba abun da muke ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abinci sai dai dibino da ruwa a cikin dibino a sha ruwa shikenan bishiyar dibino kuma a Madina ko ta ina ne har yanzu a tsinki dibino a ci shi kenan a sha ruwa iya abin da Allah ya hore ba cin nama ba cin shinkafa ba cin alkama ba cin miya ba sauransu ba cin biredi ba cin kaza duk waɗannan babu su a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wata uku babu su kaga shi Allah imani ko yake su da a ce duniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka aiko mala'ika ya tambaye shi mai kula da duwar wasu Allah ya aiko ni in tambaye ka in kana so duka duwatsun nan za a mai da su naka sannan kuma zinari ka rinka sayarwa kawai kana morewa yace ya Allah a bar ni yadda nake wata ran in ji yunwa in tuna Allah wata ran in koshi in gode wa Allah haka nake so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai an tambaye shi ma tukunna an gatan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma ya zabi yace idan na idan na ji yunwa a tabarra zan kaskantar da kai in koma ga Allah idan na koshi zan ji dadi in gode wa Allah haka ake so Zaka imani bai bukatar sai da kuɗi, bai bukatar sai da mulki, bai bukatar sai da ilimi, bai bukatar sai da kaza, sai da sana'a, sai da kaza. Shi imani shine sanin Allah da bautawa Allah da aqidar cewa la ma'budu bi haqqin illa Zaka fallazina amanu wa lam imani suka jure a rayuwar duniya suka yi hakuri suka dajirce akan imani suna ganin haram suka yi saboda imani ya hana su suna ganin abin da inda sun kusa da sun zama sun wasu wani a irin ganin mutane kuma suka haƙura saboda wurin babu halacci aka ba su amana suka kiyaye ba don kowa ba don tsoron Allah to waɗannan kan wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai to fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta na'im wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin su kuma wa ulaika lahum azabun muhin waɗannan gare su akwai azaba ta wulaƙanci Allah ya raba mu da ita Allah ce wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira fi sabilillah cikin tafarkin Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka kaure suka bar gidajen su don me don don ɗaukaka addinin Allah wasu a kwace dukiyoyin su lokacin da su haifi ibn sinan al-buri zai tafi ga dukiya yana da ita ɗan kasuwa ne hamshakin ɗan kasuwa a maka amma shi rumiyu ne ɗan maka suka ce ina kwabo ba kai suka fita da shi ba ka yi imani da muhammad addinin muhammad ka yi imani da shi da shi ka yi imani da ba abu da haƙƙin illallah wa anna muhammad rasulullah na yadda muhammad manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam zan yi hijira zan je samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to kwabo ɗaya ba za ka tafi da shi yace in na barku da wannan kuɗin za ku wannan jin haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka kuma kuɗi shi kenan je ka duk suka kwaci kuɗin da zai tafi yana isuwa Madina yana isuwa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'ika Jibril wa minan nas man yashri nafsahu bi tiba'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin bayi akwai wanda daga cikin bayin Allah akwai wanda yake iya bada duk abin da ya mallaka don neman yardar Allah ga su haihu da shi ma haka malaika jibril ya zo da aya daga sama saboda Allah ya yi da abin wannan sune muhajirai waɗanda suka yi hijira tun farko والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سوكم يم الجنة هر أبدا الله يسامو تكنسو الله يهدى من سجد الجنة haka Allah ce wallazina hajaru fi sabilillah wadanda suka yi hijira fi sabilillah sun sarkin Allah sun wa qutilu anna aka kashe su irin su ariya aka kashe su aka azabtar da su aw ma su ko kuma suka rasu su da kansu wannan su riga su rasu sun yi hijira su rasu sun koma ga Allah Allah ce waɗannan kan la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wallahi Allah zai azurta su da arziki kyakkyawa shi ne shiga aljanna idan ce rizqan karima ko rizqan hasana a cikin alqur'ani ana nufin gidan aljanna sun dunke ne Allah ya sa mu cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna Allah la huwa khairur raziqin kuma lalle Allah la huwa khairur raziqin wallahi Allah shine mai alkhairin masu azurtawa ce an shiga aljanna ce ku duk mun taru mun shiga aljanna ai magana ta kare arziki ya kare a wuri to ta yaya za mu rufe ido akan abin da muke ganin sa arzikin duniya har ya mantar da mu bin Allah da yake khairur raziqina wanda ya azurta kada aljanna shi ke wanda yake kowa shan wahala a duniya yafi kowa talauci a duniya yafi kowa rashin lafiya a duniya yafi kowa samun matsala a duniya da za a nitsa shi a aljanna kafin ita wani ba a fidda shi aka ce masa ai marra bika min azab ka taɓa samun matsala a rayuwa ya manta zai ce wallahi wa bi wa izzatik ina rantsuwa da buwayar ka ya Allah wallahi na taɓa samun matsala a rayuwa a sashi aljanna kawai fa kafin kin ta ido a tsare shi saboda daɗin aljanna balle a ce ka zama gidanka gaba ɗaya kawai a tashi a fito kawai a gidan aljanna mutum yake dinin da'imu ba tashi a yi sallah ba kiran sallah ba limanci ba tafsiri duk tafsirin da aka yi a duniya yayi shike na kawai gidan aljanna ne ku hutawa kawai kulu surabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin ku ci ku sha hani'an hankalin ku kwance kuna masu hutawa bima aslaftum saboda abin da ku wulga da shi a rayuwar duniya fil ayyamin khaliya da wasu yanki da zubun kwanaki da suka shuɗe yanzu kan ku ci ku sha ku more haba Allah samu gidan aljanna Allah ta la yudkhilannahu mudkhalan yabla wallahi Allah zai shigar da su mudkhalan wani mashiga yardawnahu wanda suka yarda da shi ba za ka san shi mashigar ba sai mutum ya ji shi a cikin ta da in mutum ya ji kansa a gidan aljanna to shikenan shikenan dogon da za a tsaye da wani mutum wanda yake an zalunce shi a duniya za a tafi da shi gidan aljanna ya nuna masa gidan baki baki irin gidan wanda kawai wanda su ne shigan karshe inna nan za su abuna aka nuna masa wannan gidan kawai ya kake tsammani in aka baka wancan gida sai wannan gida wane ne gidan ya fi duniya da abin da yake cikin ta sune gidan baki baki a gidan aljanna amma in ana magana gidan makwabtaka da wasila to ai wannan kan sai wanda ya gani Allah ya samu gani wanda suke makwabtaka ƙasa da gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah shi kadai ne anguwa guda ce gida ɗaya ne anguwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba GRA ba alwasila yawa gidan manzon Allah ne kadai a gidan sallallahu alaihi wasallam aka gina gidan Allah ya tsara ginin gidan sun san tsarin Allah tsarin Allah ne ginin kawai shi kadai ne a anguwar gaba daya duk wani wanda zai shiga aljanna to yana kasa da wannan anguwar eh yo to akwai wa'inda ɗan ƙolon a gidan aljanna sune daga wasila sai su annabi sallallahu alaihi wasallam yake waɗanda za su fi kowa kusa da ni a cikin gidan aljanna su ne a hasinuhum akhlaqa mafiya kyawun dabi'a an samu tauhidi aka samu aqida aka samu imani kike kyawun dabi'a ita dabi'a ba wai kai ruwa kace assalamu alaikum mun gaisa ba addu'a kadan kuma ka fashi mun kuri ba wannan shi akwai ruwa shi kullum akwai gaisa da mutane akwai dan gaisa na sun fiye da kai na dabin kura amma in ya samu abin da ya samu kawai sai ya sace kyakkyawar ɗabi'a ita ce tsayuwa a kan gaskiya tsayuwa da kiyaye amana tsayuwa a kan no shakin a kan gaskiya yawa ba duk inda za a je a dawo ka rike gaskiya ita ne babanka tsakaninka da mahaifinka gaskiya tsakaninka da mahaifiyarka ba sa tunanin za ka cuce su ka ji babanka yana cewa ina ni ne ko bacci nake in na aike shi da kuɗi na san za a dawo da canji mai gaskiya kenan matashi mai gaskiya mahaifiya ta ce ina ina wane yana nan kuwa ba za a zo haka ba in wane yana nan wannan kuɗin na san in wane yana nan ba za a taɓa su to me gaskiya ke nan a ma'aikatar su ta ce kai abu kaza ya ɓata to amma dai mun san wane baya guri wane baya guri inda wane yana guri wannan abu ba za a ce ya ɓata na bincika bincika ce wane bai fito aiki ba ranar yawa haka na gaya mu hankali kwance akwai irin wayannan mutane wani zai iya rantsewa da Allah maka ce wani yayi kaza ce wani bai yi ba wani shine shaida ta gaskiya saboda mutane suna ganin ka da yadda suke mu'amala ta ka yi wannan abun bai yadda wani yayi wannan ka tsaya akan wannan shine ɗabi'a kyakkyawa don haka ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take haka ɗabi'ar da ya gina sahabbansa Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yana shugabanci dukiyar baitul malin duniya ta musulmai a karkashin sa take kuma bai da kwabo nasa amma ga dukiyar nan duk abin da ya ce a yi da ita da ita za a yi amma personal kuɗinsa babu haka ba a yi cefa ne ba a gidansa amma dukiyar bai tunanin gwamnati na musulunci a wannan lokacin duk abin da ya ce a yi da ita za a yi cikinsa yana yunwa har yana ƙugi cikin abubakar rabbi Allah ta rabu yana ƙugi wasu ruwa suna cewa umar ne Muhammad Bakir ne zai abubakar rabbi Allah yana cewa cikin nasa tukarkin aula tukarkin la ta'awu ko ka yi ɗebe ko ka yi shuru ba ni da kuɗi ba za ka ci ba ba zai ɗiba a dukiyar talakawa ya ci ba wani su ne shugabannin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tarbiya ba sa ɗiba dukiyar talakawa ba su san wannan ba a lokaci ɗaya kawai daga mutu ya samu dama shi ne saci dukiyar gwamnati a shiga ta nan a yi dabara ta can a yi dabara ta can wai dole sai an ɗebi dukiya yan Najeriya saboda mutuwar dukiya da muke da ita suke da masu a daina mu'amala da naira sai da dala Daga idan za ka kai wa mai mulki cin hanci sai ka canza naira ka dawo dala ka kai masa da daddare a fita da su buru buru kwani kwani ana shiga da su yadda abu ya shigo da masayi da rage gani yawa ba dala ba ne aka ce shiga da su gidajen mutane Allah ya kiyaye a ce shiga da su saboda haka an mai da mutane tamkar dabbobi a Najeriya kowa gida yake kawai ya samu dama ya saka ya ɗiba Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ce la yudkhilanna hubburan yardawna wanda duk yake neman hubburan yardawna ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi in dai inda za a wuce sai an taba haramun karka je wurin kuma ka nemi Allah ya tsaye da kai iya ya maka albarka a rayuwarka in Allah ya maka albarka a rayuwa ko da kuɗi ko ba kuɗi wallahi duk abin da kake so sai Allah ya sauka kama shi akwai wani jin daɗi da ya wuce abin da nake sha'awan ci Allah ya bani abin da nake sha'awar nawa Allah ya bani abin da nake sha'awar yin Allah ya bani ai duk wanda Allah ya masa wannan an gama maka komai a shi kuma Allah baka damar ka yi sallah ka yi azumi Allah baka damar ka karanta alƙur'ani Allah ya baka lafiya akwai wani jin lai da ita na hukumar kana da zauna kuma da sai da Allah ya rantsa shi ka duba wato bayin Allah bayin Allah ne Allah da kansa yana jin da su yace la yarzuqannahum Allah sai da la yarzuqannahum Allah wallahi kuma ya karfafa la yarzuqanna wannan karfafa shi ma ran zuwa ne wallahi Allah zai azurta su da arziki mai kyau ya sake cewa wa inna Allah sai ce lahuwa wallahi Allah shine khairur razzaq sai sake cewa la yudkhilannahu wallahi Allah sai ya shigar da su mudkhalan wani mashiga mudkhalan ya kawo shi nakira indefinite ya kawo shi nakira ba babu wani alamar an san irin da yi dukilannahu mudkhalan wallahi wani irin mashiga yarzaunahu su kansu in sun shiga sai sun ji cewa sun shiga gurin da sun yarda shi kai Allah ka samu cikin wannan kai Allah ka ba mu ikon bin kai ya Allah wa inna Allah kuma wallahi lalle Allah wa inna Allah wallahi lalle Allah la alimin wallahi Allah matsali ne halimin wallahi Allah mai haƙuri ne kai Allah ka ba mu ikon bin wanda ya gane alƙur'ani in kana sauraron alƙur'ani za ka ji cewa lallai Allah ne ke muka babu yaudara a cikin alƙur'ani babu karya a cikin alƙur'ani babu lalaci a cikin alƙur'ani banda gaskiya ba abin da ke cikin alƙur'ani Allah ka ba mu ikon aiki da alƙur'ani wallahi ta'ala ala muna rayuwar da ke da zamu ci gaba